بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل لا ومن يدلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar sha biyu ga watan safar shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 17 ga watan Agusta shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na 347 cikin jerin gaddarusa na karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih abu abdullah muhammad bin abubakarin zura'i a dimashki wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shekul islami rahimahullah wannan littafi na zadul ma'adi mausu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da rayuwarsa da bayani akan yadda ya gudanar da al'amuransa malamai suna jinjina ma ibnul qayyim akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asal littafin zadul ma'adi a cikin wato hali na tafiya a inda yaje kasar makka don yin aikin haji da mujawara Allah ubangije ya saka mishi alkhairi zamu tashi inda malai yake cewa faslun waqada sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bi anna idnal bikri as-sumat wa idna sayyibil kalam fa in nataqatil bikru bil idni بالكلام فهو آكد وقال ابن حزم لا يسه أن تزوج إلا بالصمت وهذا هو اللائق بظاهريته malam yana ci gaba da yi mana bayani akan abin da ke da alaka da hukunce-hukuncen da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yanke dangane da mas'aloli da suka shafi aure da saki da makamantansu sai ya ce faslun ga wata gaba waƙada sallallahu alaihi sallama nabi sallallahu alaihi sallama ya yi hukunci bi anna idnal bikiri as-sumat cewa ita budurwa idan za a aurar da ita yaya za a gane ta yadda shine idan aka tambaye ta aka ce kina son wani an sa miki rana da wani ko za a aura miki wani me kika gani sai ta yi shuru in ta yi shuru ba ta yi magana ba ba ta nuna wani abu na ƙin amincewa ba to alamar ta yadda ke wa iznar sayyibi ai wa annau bi anna iznar sayyibil kalamu cewa ita kuma bazawara wata taɓa yin aure ana ganin tafi waccan sanin ciwon kanta tafi waccan sanin abin da take so to ita kuma alkalam sai ta yi magana fa in nafaqatil bikru idan budurwa ta ƙara a kan shuru ita ma ta yi magana bil izini ta ce ta amince a aura mata wani bil kalami fa huwa akadu to wannan ya ƙara ƙarfin zancen kenan wa qala ibn hazm al imam abu muhammad ibn hazm da zahiri Allah ya gafarta masa yace la yasihu an tuzawwaja illa bis subat yace bai halasta ɗora mata aure ba sai da shuru in ta yi magana ba za a yi da maganar ta ba wa hadha huwa al-la'iqu bi zahiriyatihi malai yace wannan shine abin da ya dace da wato zahiriyarsa zahiriyarsa dama wani wani literal philosophy ne wanda yake da wuyar sha'ani an ce in tayi shiru alamar ta yadda tayi magana ta ce ta yadda ya yadda da shirinta bai yadda da magana ta kaga wannan a ciki akwai tanakudi Allah ya gafarta masa malam yace faslun wa qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annar yatimata tusta'maru fi nafsiha annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hukunci da cewa al-yatima marainiya tusta'maru fi nafsiha ita ma za a nemi shawararta kar ai mata auren dole ko ai mata ba da yaddarta ba dan an ga iyayenta sun rasu wala yutma ba'da ihtilamin kuma wanda ta balaga ba a kallanta a matsayin wato marainiya a shar'ance balagaggiya da balagagge namiji ba marayu ba ne yara wanda ba su balaga ba su ake hukuncin maraici kamar yadda ya zo a cikin wani hadithi da ke cikin sunan abi dawuda wanda yake da shawahid akan haka fadalla zalika ala jawabi nikahi al-yatimati qabla al-bulugh wannan ya nuna cewa ana iya aurar da marainiya ba tare da ta balaga ba domin a lokacin ne ake buƙatar wato a tambaye ta din ko kuma bayan balagata duk sai an tambaye ta amma in ta girma ba sunanta marainiya ba to cewa da aka marainiya ita ma a nemi izininta ya nuna a sanda take matsayin marainiya kenan kafin ta balaga yace wa hadha madhhabu aisha radhiyallahu anha wa alayhi yadullu alquran was sunna madhhabin cewa maraici daga yaro ne kankani zuwa lokacin balaga shine mazhabin sayyidatina aisha radhiyallahu anha kuma haka qur'ani ya nuna wa bi qala ahmad wa abu hanifa wa ghayruhuma haka nan kuma abinda suka fara kenan su waɗannan malamai ahmad da abu hanifa haka suka fadi wa qala ta'ala Allah ya ce wa yastaftunaka fin nisa'i qul illahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaykum fil kitabi fi yataman nisa'i allati la tu'tunahunna ma kutiba lahun ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna Allah ya ce wa yastaftuna ka fin nisa suna maka tambayoyi game da mata qulillahu ka ce musu Allah ubangiji yuftikum fihinna yana ba ku amsa game da tambayoyin da kuke game da mata din wa ma yutla alaikum fil kitabi Allah yana muku bayanin wannan karatun da ake zayyana muku cikin alqur'ani fi yataman nisa'i game da mace ku marayu allati la tutunahunna ma kutiba lahunna wanda ba ku ba su abin da aka wajabta musu ba wa targabuna an tankihuhunna kuna so ku aure su cewa ga yadda za ku yi kaza da kaza a basu abin da yake nasu ayi waye ayi waye qalat aisha radiyallahu anha aisha ta mufassara wannan ayata take cewa hiyal yatimatu takunu fi hajri waliha ana magana akan marainiya ce wacce take karkashin ikon wani waliyinta kamar a ce wani dan wan babanta ko dan kanin babanta ko wani dai wanda akwai aure tsakankanin su kuma shike rike da ita fa yargabu fi nikahiha sai ga ta girma ya ga dacewa bari kawai aure ta wala yusqitu laha sunnata sadaqiha amma yana so ya kibata sadakinta to shine aka ja kunne anan fanhu an nikahihinna illa an yusqitu lahunna sunnata sadaqihinna sai aka hana ka aure ta sai face sai ka bata abin da yake wajibi akan ka na sadakinta wa fi sunanil arba'ati anhu yazo a cikin wannan tafsirin da aka kawo yana cikin sahih muslim da tafsirin ibnu kasir ya zo a cikin asunan al'arba'a abu dawuda tirmidhi na sa'ida ibn maja anhu daga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al-yatimatu tusta'maru marainiya ana neman izinin tafi nafsiha game da aurar da ita fa in samatat fa huwa idnuha in ta yi shuru to ta ba da izini wa in abat idan ta kiyarda fala jawaza alaiha bai halasta aurar da ita ba tare da yaddarta ba wannan yana cikin kamar da malai ambata yana cikin sunan abi dawuda da ainihin wato tirmidhi da darimi da sauransu da ibn hibbana da limam ahmad ibn hanbal daga hadisin sahabi abu huraira Allah ubangiji ya kara masa yadda haka na shekul albani ma ya fitar da shi ya inganta shi a cikin al'irwa a cikin lamba hadisi na 1800 da lamba 40 da ya gama da wannan sai ce faslun ga wata gaba fi hukumi sallallahu alaihi wasallama fin nikahi bila waliyin hukuncin ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama game da aure ba tare da waliyi ba mace ta aurar da kanta babu izinin waliyinta ko wani wanda ba waliyinta ba ya daura mata aure babu izini babu yardar waliyinta ina hukuncin haka wa fi sunani anhu min hadisi aisha radhiyallahu anha yazo a cikin as-sunan sunan abi dauda da tirmidhi da ibnu maja da hakim da baihaqi sun rawaito duka daga ainihin wato a daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa daga Aisha Allah ya kara mata da dacewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ayyuma imra'atin nakahat nafsaha duk matar da taje ta aurar da kanta bi ghairi ibni waliha ba da izinin waliyinta ba fa nikahuha batil auren bai kullu ba fa nikahuha batil auren shirme ne fa nikahuha batil auren batacce ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ta hasu fa in asabaha idan garin haka an je har an tare falaha maharuha bima asaba minha to ta ci sadaki sakamakon zakke mata da yi fa inis tajaru fa inish tajaru idan aka yi jayayya wanda ya aure ta ce shi bai yadda ba bai yadda ya saki ba matar shi ce waliyin ya ce shi ma bai yadda ba a sakin mishi diyarsa ko wanda ya je ya shigege aure da ita ce ai shi ma waliyinta ne ana rigima sai malam sai annabi ya ce fa sultanu waliyu man la waliyala idan ana rigima akan waye kamata ya daura mata aure waye ba zai daura mata ba ana ta rigima a ransa da ra'ayi to sai a je gun alkali ko shugaba ko wanda alkali wakilta shine waliyin wanda ba shi da wali wannan hadisi ne tabbatacce al-Imam at-Tirmidhi ya inganta shi a saboda haka ba daidai bane mace ta aure da kanta babu izinin waliyinta asalin waliyi shine mahaifi ko kuma ɗa ko wanda waɗannan suka wakilta kamar mahaifi ya wakilta ɗan uwansa ƙaninsa ko wansa ko abokinsa ko limaminsu ko ya wakilta ɗansa wanta kenan haka nan ɗa in ya wakilta wani akan mahaifiyarsa ya mata walittaka shi ma yayi wanda ba wannan ba ba wali ne wanda yake kamar da yake cewa wali wanda yake mujbir wanda yake tarasa mata kamar kanin uba kamar mariki kamar wani wanda yake dangi haka ko wani abu makamancin haka wanda babu tirsasawa tsakanin shi da ita a wajen aure to wannan in ya daura mata aure idan waliyin ta bai yadda ba aure bai ba sai waliyin ya ce ya yadda to ballantana kuma irin abin da zaka ga ana yi yanzu sai ka ji labarin an ce ga wasu yara a makaranta sun taru sun daura wuri wani abokinsu da wata kawarsa suna son juna kawai sai a ce wannan kai ne waliyinta wannan kuma kai ne waliyin shi sai a bada kuɗi a yi siga shikenan sai a ce ya daura wuri har a sakandare ana yin wannan lalatar da wannan rashin arzikin sai kuma daga baya suka ci giya a gun malamai waya za su yi ai wasa ne wannan ba aure bane babu aure a ciki don aka je garin haka har aka ce an tare to duk abin da aka bayar na sadaki to ta cinye shi saboda an tare da ita ya da ita da shubha kenan yanzu ba za a musu haddi ba sai dan alƙali ya ga da mai musta'zi dan ya ja kunnan su kuma dan kawo wani ya sake to babu lafi dan ya haka amma da za a ce an yi hakan sai iyayen su ce to shikenan tunda kun daura to ba kome Allah ya shi albarka shikenan yayi idan suka zartar yayi wa fi sunan al-arba'ati anhu la nikaha illa bi wali a cikin hadisin da ke cikin muslim Imam Ahmad ibn Hanbal da Abu Dawud da Tirmidhi da ainihin ibnu maja da baihaqi ma ya ruwaito daga musul ashari Allah ya kara masa yadda nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la nikaha illa bi waliyin aure baya yuwa sai da wali wa fiha anhu a cikin sunan din dikin anan ibnu maja da baihaqi da hakim kenan suka ruwaito nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuzawwijul mar'atul mar'ata mace ba ta aurar da mace wannan riwaya kuma daga Abu Hurairah mace ba ta iya zama waliyan mace ko uwarta ce ko yatta ko malamarta ko wace ce ba ta iya aurar da mace ba a neman aure a gun mace wala tuzawwijul mar'atu nafsaha haka nan ita da kanta ko ba ta aurar da kanta annabi yace fa inna zaniyata hiya allati tuzawwiju nafsaha duk yake wannan iya wannan zancen abinda yake sananne a gun malaman hadisi shine mauqufi ne abu huraira shi ne ya wannan sharhin kamar yadda daru kudin ya nuna ya ce ai karuwa ita ce ke aurar da kanta ita ce da ita za a yi ciniki a biya ta kudin services ɗinta iyayenta ba su sani ba kowa na ta bai sani ba ta je a ɓoye ta lalata ta fito to ita ce take aurar da kanta amma a aure na sunna to iyaye ne maza suke ba da shi faslun wa hakama annal mar'ata idza zawwajaha alwaliyani Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hukunta cewa idan mutane guda biyu suka daura wa mace aure wato wani ya daura mata da wani miji wani ma ya sake daura mata da wani miji kama ce ana rigima akan wani wani kabiya wani za ta aura ba wani za ta aura ba the same day sai wannan yaje ma zai daura mata aure a nashi wajen wannan ma daura kamar yadda dai yan siyasa suke a jaya primaries anan wasu ma su taru a can su sai a rasa wane ne dan takara ko to in ana ana rigima wane ne mijinta fa hiya lil awwali minhuma sai a duba waye aka fara daura auren wanne aka daura da safi wanne aka daura da la'asar to na safan nan shine wa annar rajula idza ba'a al-rajulaini wannan idan fa karfin sa da yake yayin uba ne duka misali kuma kamantar su a wa annar rajula idza ba'a ar-rajulaini fal bai'u lil awwal minhum haka ne yana abinda dillalai suke yi ya sayo da wani fili yau gobe ya sake wata takarda ya sayo da wani jibba ya sake sayar da wani haka sai ta yin irin wannan lalatar ko a kasuwa to falbai'u lil awwali minhuma wanda aka fara siyan mawa shi ke da cinikin wannan yana cikin sunan Abi Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah ta hanyar wato sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Samratu dan Jundu malai sake cewa faslun fi qaba'ihi fi nikahi tafwidi babin da ke magana akan wato hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi game da nikahu tafwid wato auren ajalan kenan za a ce da wasu ku an fawwala cewa ba a ambaci sadaki ba ko ba a bayar ba sai daga baya ko kuma su je su shawarar nawa ne sadaki an yi siga amma ba faɗi sadaki ba ba a bayar ba sauraka ana jira daga baya za a kawo ko daga baya za a faɗa ko a ce to su je su yi abin nan ɗinsu su je su yi shawara tabbata anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qada fi rajulin tazawwaja imra'atan maiki sallallahu alaihi wasallama ya hukunci game da mutumin da ya auri wata mata walam yafrid laha sadaqan ba ambaci sadaki ba walam yadkhul biha bi tari da ita ba hatta mata har Allah ya masa rasuwa anna laha mahara mithliha za a bata sadaki irin na mace irinta sai a duba kwatankwacin mace irinta a shekaru da nasaba da kyan halitta da da sauran abubuwan da ake dubawa wajen sadaki nawa ne matsakaicin sadakinta sai a bayar la waksa wala shatata ba ragi ba kari waks shine nuqsa shatat kuma shine wato udwan ziyada wato daidai wa daida ke wala hal mirasu kuma za a bata gado wa ali hal iddatu arba'ata ashhurin wa asharan kuma za ta yi takaba za a bata sadakinta za ta ci gado na mata aure kuma za ta yi takaba na matar da mijinta ya rasu hadisin ya zo a cikin musal imam ahmad ibn hanbal da sunna abi dauda da nasa'i da tirmidhi da ibn majah da surwaito cewa an tambayi ibn mas'udin Allah ya kara masa yadda game da wannan tambaya sai ya ce sai ba da wannan amsar a karankin kansa bayan ya gama ba da amsa sai ma'aikin ɗan sinan ya ce ni kuwa na tuna na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci akan yarbu bintu washik yar kabilan mu wadda irin haka ya faru da ita ibn mas'udin sai ya ji daɗi ya farin ciki cewa ya bada fatawa ba tare da ya sani ba ta dace da sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam وفي سنن أبي داود يبقى cikin sunan Abi Dawuda a wannan an gyara ne a nuskar asalin malamin nuskar al-Imam Ibn al-Qayyim abinda yanzu anan shine wa fi sunani Tirmidhi to kuskure ne sabaqu qalam ne cewa Tirmidhi din saboda sai kawai masu bugawa su kuma anan sai suka gyara wanda da kamata yayi su bashi yadda yake sai su ta'aliki amma sai suka fifita kawai su gyara annahu qala lil rajulin annabi sallallahu alaihi wasallama yace wani atarda an uzawwijaka fulana kana son wancan auren maka da ita qala na'am yace ina son ta ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa qala lil mar'ati sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace atardaina an uzawwijaki fulanan ke kina son wane qalat na'am tace ina son sa fazawwaja ahaduhuma sahiba sai aurar da su ijunansu fadakhala bihar rajul mijin ya tare da ita walam yafrid laha sadaqan bai bata sadaki ba walam yutiha shay'an bai bata komai ba babu lefe babu komai falamma kana inda mautihi awwabaha min sadaqiha saman lahu bi khaybara yayin da rasuwarsa ta gabato sai ya bata raban shi na ganimar ƙasa da aka bashi a khaybara ya dauka ya bata wannan hadisin shi ma yana cikin sunan Abi Dawuda ta hanyar sahabi Uqbatu dan Amir aljuhani kamar da muka ambata وقد تضمنت هذه الاحكام جواز النكاح من غير تسميه الصداق wadannan hadisai da suka zo akan kawai tafwid suna nuna halaccin yin aure ba tare da an ambaci sadaki ba dan malamai suna cewa sadaki shine rukuni mafi rauni a cikin rukunin aure ana iya ai aure ba tare da an ambace shi ba da gangan ko dan an manta ya zama ga mahalli ga siga ga wali ga ga mai aura ko waliyinsa ko wakilinsa amma ba a mace sadaki ba ko ba a kawo ba ko an manta ko ba a daidaita ba an ambata misali amma ba a riga yin ittifaki ba ka ci to daga baya ai ittifaki daga baya ai negotiation duk za a yin aure a haka ba ku shine yake cewa wa jawaza ad-dukhuli qabla tasmiya kuma ya halasta a tare ba sai an biya din ba ba ma sai an ambata ba za a iya tarewa wastiqrar maharil mithli bil maut da kuma cewa mace idan mijinta ya mutu ba yanke mata sadaki ba to abinda za a bata shine sadakin kwatankwacin irinta wa illam yadkhul biha kura ko bastari ba wa wujuba iddatil wafati bil maut kuma cewa in dai mijinki ya rasu kuma ku tare ba wajibi ne ki masa idda ta ainihin wato takaban mutuwa wa in lam yadkhul biha zawji ko da ba su tare ba wa bi hadha akhadha ibn mas'ud wa fuqaha'ul iraqi wannan shine fatawa ibn mas'ud kamar yadda muka ji da malaman kasar iraqi wa ulama'ul hadisi da kuma malaman hadisi minhum ahmad wa shafi'i fi ahdi qawlihi al-imam ahmad da shafi'i duka haka suka faɗa shafi'i a ɗaya daga cikin maganin sa za a ga maganin sa na a cikin mugni da kuma nihayatul talab wa qala ali ibn abi talib sayyidina ali shi kuma fatawarsa ta saba waccan radiyallahu anhu wa zaid ibn thabit shi da dan thabit Allah ya kara musu yadda suka ce la sadaqa laha batta da sadaki wa bihi akhadha ahlul madinati wannan shine fatawar malikiya wa malikun wa shafi'i fi qawlihi al-akhar maliku ya dauki wannan da aka ga shi malikiya suke fatawa sannan kuma shafi'i a ɗaya daga cikin zartukan su guda biyu hujja da suke kawowa su malikiya da sauransu cewa kamar yadda al-imam malik ya rawaito a cikin muwadda da isnadi tabbatacce cewa nafi'u ya ba da labarin cewa akwai wata diyar ubaidillahi ibn umar wanda sunan mahaifiyarta mahaifiyarta ɗiya ce ga zai ɗan khattab sai aka zo aka yi masa auren dangi aka aura mata wani ɗan abdullahi ɗan umar ana nan sai ya rasu ba tare da sun tare ba bai sa mata sadaki ba bai ambata ba sai ta zo gun uban mijinta wanda kuma ankil ɗinta ne ta ce mishi ya ba ta sadakinta sai abla da umar ya ce laisa laha sadakun ba fata da sadaki abu kamar wasa ya zama rigima tsakanin dangi ya ce walau kana laha sadakun lam numsikhu da ta sadaki ba za mu hana ta ba ya ce walima nazlamuha dan me za mu cuce ta aka yi ta je kaiwa a kawo ita ko ta kira da wannan magana shi ma bai bata ba sai aka ce to a je gun zaidu dan sabit shi ma wani malami a madina kenan ko ya hukunci da aka ji kuma sai ya ce laisa lahas sadaku wala hal mirasu ya ce e ba ta da sadaki a mata da gado da ka su madina fatawarsu kenan cewa babu sadaki amma akwai gado shi ne al'amalu alahara inda ahalin madina ke na fata mun gani wata zammana jawaza tawallin rajuli ƙarafayyar akad kuma ƙisa tana nuna halascin a ce mutum shi ne mai bayarwa kuma shi ne mai karba ga annabi shi ya ɗaura musu aure shi kaɗai ne a tsakankani to mutum na iya zama waliyin amarya kuma mai an san ma'ango yana iya yin haka ka waliyin min tsariƙai ne zai zama waliyin su duka biyun wa au waliyun fihima ko kuma waliyi zakankaninsu au waliyun wakkalahu zauju ko kuma waliyi ne wanda mijin ya wakilta shi au zaujin wakkalahu wali ko kuma ya zama wato miji ne wanda kuma walin ya bashi wakilci ma'ana mutum ne zai aure ya shi da kanshi zai karba sai kuma ubanta ya ce to kuma na baka wakilcin walitakarta ka ba kanka ka ansawa kanka ko mun gane to shine kuma au au au wakalahu zawj ko kuma shine waliyinta sai mijin ya ce to na baka dama ka bayar ka ansa diya halasta wa yakfi an yaqula ya wadatar idan ya ce zawajtu fulanan fulanatan muqtasiran ala zalika in kawai mutum ya ce na aurawa da wana wanci tunda shi kare ne ba sai ya ce ina nema a waje na zama ku shaida kuma na nema a guna kuma na ba kaina ba sai ya faɗa haka ba kawai ya ce ni wana kaza ni ne waliyin wanci kuma a lokaci kaza ni ne wakilin wana ko waliyinsa saboda ka na aurar da wance ga wani ko na aurar da wance ga kaina kuna aurar da wancan ga wane da ya wakilto ni ya halasta mutane suna da wani sabon mustalah da suka fito da shi ranar ma wani yamin tambaya a nan sai a ce wai namiji ba a mai walici sai dai wakilci to gaskiya ni ban san wannan a karatu ba kuma dai na jin sha baki mutane lalle namiji ma yana da yana da wali yawwa namiji ma yana samun wali baban shi waliyin sani amma sai a ce wai sai dai wakilci to ni ban san dalilin da inda aka samu wannan mustalah din ba namu ne na ustad ya kamata da ya ƙara bincikawa kan ne preempt na abinda ban yi wani bincike a kan shi ko ba gaskiya ba wallahu almusta'an na'am mm eh sosai kuwa shine ma irin kwatancan kwarai ko shine kwatancan da tije ce yana da ɗa ƙaninsa yana da ɗiya kaga dama duka gurin shi ake neman su ko zaka iya yin wannan ka ce ni ne wane mahaifin wane kuma wance ita ma iyata ce diyar ƙanina ne ni ne waliyinta saboda na aurar wa da ɗana wance ƴar uwarsa cousin ɗinsa wance shikenan aure yayi na sa musu sadaki kaza khalas aure yayi eh na'am yace a au ko ko an ya kula zawwashu fulanan fulanatan muqtasiran ala zalika au zawwashtu fulanatan idza kana huwa zawj yace tazawwajtu fulanatan na auruwanci in shine mijin wa hadha zahiru madhhabi ahmada wannan shirai madhhabi ahmad dan hanbali wa anhu riwayatun thaniya an samu ta riwaya daban daga ahmad dan hanbali cewa la yajuzu zalika illa lil waliyil mujbir cewa haka bai halasta sai ga waliyi mai iya tirsasawa shine kaman mahaifi din kenan kaman zawwaja amatahu aw ibnatahu al mujbirata bi abdihi al mujbar mujbar almujbarata bi abdi almujbar kamar wanda zai aurar da baiwarsa zuwa ga ko diyarsa zuwa ga bawansa wanda duka yana iya tarsasa su a ce duka bangarorin guda biyu shi wali ne mai iya tarsasa su to kaga ba zai su zama ya da kanwata da kaninta ba ko kowa da kanwarsa shine sai kwatance da a ce kana da diya ko kana da baiwa kana da bawa namiji dukan su ka isa da su sai ka ce musu ka musu dole wajen hadin riwayati annahu la yu'tabaru rida wahidin min at-tarafayn abin da aka kawo wannan shine anan babu neman yardar bangarori guda biyu kaga inda akwai kowane waliyin sai ka ce ba ni ka bani auren wance ina neman auren wance sannan yace na bayar sa na aure da zai da zai ce ban bayar ba kaga shirya lalace aure bai ba ko wa bi madhhabihi qawlun salif a madhhabin Ahmad dan Hanbali da ila akwai zance na uku annahu yajuzu zalika illa lizawji khassa cewa ya halasta sai ga miji kadai wato wanda in shine zai aura shine ko bai halasta gare shi ba baina wala yasuhu minhu tawalli tarafaini li tabadi ahkami tarafaini fi bai yuwa wanda zai aure yace shine waliyin kansa kuma shine waliyin matar da zai aura saboda hukunce hukuncen sun saba akwai clash of interest faslun malai sake cewa ga wata gaba fi hukumi fi man tazawwaja imra'atan fa wajadaha fil habal to mutun ne ya auri mata sai ya same ta da ciki shine fil habal tana da ciki ya kenan fi sunani wal musannafi an sa'id ibn al musayyibi an an busra ibn aktham qala busra dan aktham yace tazawwajtu imra'atan bikran fi sitriha na auro ta mata budurwa wadda aka dauko ta daga gidansu inda ba ta fita sitir ba ta fita ba ‘yar waje ba ce, fadakhaltu alaiha sai na tare da ita fa'iza hiya hubla kuma sai tare da ciki. Fakalar Nabi sallallahu Alaihi Wasallama bayan ya tare ita tare da ciki sai annabi ya ce lahassa daƙu bi masta halalta min farjiha. Tunda haka kwanta da ita daga baya ciki ya bayyana kafin lokacin ciki ya bayyana. Aka tabbatar ba nashi bane to tunda ka sadu da al'aurata ta ci sadaki walwaladu abdullaka bawon dan kuma zaka zama da ita hata yafi dan ya zama bawonka wa idza waladat fajliduha idan ta haihu annabi sallallahu alaihi wasallam yace to za a mata bulalar zina domin ciki babu aure a matsayin tabbatar da zina yake wa farraqa bainahuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya raba tsakankaninsu wannan hadisi yana cikin sunan abi daud sai dai hadisi ne mai rauni a shekul albani ya raunta shi a cikin da ifo sunan abi dawud lamba hadisi na ɗari uku da lamba 68 hadisi ya zo da ittirabi wani lokaci a ce binnan busra ko nadra ko busra tubuna nadra tubuna aksam al-khuzai wani lokaci a ce ansari wani lokaci a ce gifari kuma majhuli ne ba a san shi ba zaka malamai suka yi ta kai kawo akan hadisin ƙarshe dai su Abu Zur'a da su Abu Hatim Razi da Yahya ibn Ma'in sun raunata masu riwaya cikin wannan hadisi kuma suka ce wato hadisi ne mai rauni dan haka hadisin kamar yadda suka faɗa mursalin shi yafi inganci al-Khattabi yana cewa ni ban san wani malamin fiqh da yake bada fatawa da wannan hadisin ba san ban sani ba eh kuma yace malaman malaman fiqh duka sun yarda cewa dan zina ba bawan kowa bane dani bayan da aka ce idan ka kama mataka amarya tana da cikin da ba naka bane shikenan da ba naka ba kawai kame da shi bawa bayan da aka ce haka in ba wannan hadisi ba kuma malai ba sa aiki da shi malam yace wa qatadan mana hadal hukmu butlana nikahi alhamil min zina wannan hadisi yana nuna cewa idan mutum ya aure mace da ciki na zina to aure bai yi ba a malikiya ma suka ce daga nan kuma babu aure ma tsakanin su kuma ya aure ta cikin idda ke amma za a iya dawowa daga baya in ta haihuwa inda yana son kai shi amma dai wannan auren bai dauru ba wa huwa qawlu ahli almadinati wal imami ahmada wa jumhuril fuqaha malaman kasan madina da ahmad dan hanbali da daukacin malaman fiqh haka suke cewa wujubul maharil musamma fi nikahil fasid sannan kuma yana nuna wajabcin bayar da watin sadaki a aure wanda aka yi bai dauru ba kamar wancan da muka fada irin na yara din kamar irin wannan kamar idan wani ya auren mutu'a kaga bai dauru ba amma sun tare sun kwana daga baya aka gane sun yi to sadakin sai an bata wato ita mace ba a wa kowa ya zake mata haka nan ba tare da ya yi hidimar da wa'atun nisa'a sadukatihin na hila ba ko da da kuskure auren a cikinsa inda an tari ta za a ba ta sadakinta wa za huwa sahihu min al-aqwali thalathati wannan shine magana mafi inganci cewa za a bada wato sadaki ga auren da akwai kuskure a cikinsa ko da an raba wasani zance na biyu cikin zantukan guda biyu shine yajibu maharul mithli za a ba da sadakin amma ba wanda aka riga aka bayar ɗin ba za a duba irin ta sadaki na ta cancanta in yayi yawa a rage in bai kai ba a cikata mata wa qaulul shafi'i rahimahullah wannan shine magana Imam Shafi'i wa salisu zance na uku yajibu aqallul amrayni za a duba a ga wanne ne mafi karancin abin da za a iya bayarwa wato a ce sadakin ta between this and this za ce za ta wuce daga dubu ɗari zuwa da hamsin mutu sai a ba da ɗari misali watadammanat wujub al-haddi bil habali yana nuna kuma wajabcin haddi idan aka mace da ciki wa illam yaqum bayyinatun wala atrafun koda babu shaidu babu kuma wato bata yi kuma itirafi ba banda da an san dai dole sai in ta sadda da namiji sannan ta samu ciki budurwa ce sai a ganta da ciki to wannan ya zama dole a hukunta ta cewa ta yi zina koda tana ta rantsewa da Allah cewa ita ba zina ta yi ba koda kuma ba a samu shaidu za su tabbatar da haka ba amma an tabbatar ba ta da aure da sunanta mazinaciya Allah ka tsare mu wal hablu min aqwal bayyinat ciki na daga cikin mafi karfin hujjoji wa hadha madhhabu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wannan shi mazhabin Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda Umar ya ga wata mata da ciki yace za ya kama ta zai mata bulala labaran sayyidina ali ya zo ya shiga tsakani an samu shubha ba kaga da haka umar yake aikin sa to wannan shubha ce ta zo sai aka aka ainihin wato kauda hukunci wa wa ahmada fi idan riwayatin anhu haka nan al-imam ahmad ibn hanbal da mutanen madina da umar dan khattab halifu musulunci Allah ya kara masa yadda duka wannan shine hukuncin su wa amma hukumuhu bi kauni al-waladi abdan liz-zawji yace amma hukuncin da suka yi sukacin da aka ambata a cikin riwaya cewa Nabi sallallahu alaihi wasallam wai ya ce dan ya zama bawon mijin faqad qila innahu lamma kana waladu zinan la abalahu wa qad gharrathu min nafsiha yayin ne zama wato dan zina ne bashi da uba kuma ta riga ta ainihin yaudare shi shi wannan mijinta da ta aura ta yaudare shi wa gharima sadaqaha kuma yayi asarar sadakin ta tunda ya kwanta da ita akhdamahu waladuha haka dan shi ya cancanta ya zama yaron gidan wancan ta yau da rishi tana ciki bata gane ba haka mata suke ko su daure cikin har aji gidan miji sannan kuma ana zuwa shi kuma ango ya je hayya yi sha'anin shi da ita kaga yayi asarar sadakin shi ko mun nisan shi ba za a ce tunda so ɗaya bane a cire percentage a yayi asarar sadakin shi to kaga asarar ta mai yawa zaka shine aka ce to ai compensating din shi da yaron ya zama bawon shi yace waja'alahu waja'alahu lahu bi manzilati abdi la annahu arqahu aka ce ya zama kaman bawon shi ba wai bawon za a sayarwa ba fa innahu aqada hurran taba'an li hurriyati ummi domin shi dai da ne tunda uwar shi diya ce wa hadha muhtamalun wannan na iya daukan wannan wajen wa ya tamilu an yakuna arqahu uqubatan li ummihi ala zinaha wa tagririha lizawji wasu kuma suka ce abin da yasa aka ce mai da shi bawa kaman uquba ce ga uwarsa za ta ji zafi ta ji asara saboda zina da ta yi a baya da kuma ta cutar da mijinta wa yakunu hadha khassan bin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan hukuncin annabi ne kada yake banta da yinsa wa bidhalika alwaladu la yata'adda alhukma ila ghairi wato annabi ne kai wannan hukuncin wani bai isa daga baya bai irin shi ba wa bidhalika yakunu alwalika alwaladu la yata'adda alhukma ila ghairi annabi ne wannan hukuncin ko hukuncin shafi wannan yaron kare da annabi ma sallallahu alaihi wasallama kuma bai halasta wani yayi amfani da wannan hukuncin wa ya tamilu an yakuna hadha mansukhan duk wannan fa yana nuna maka idan ma ya inganta ne yace na iya yiwa kuma a ce wannan hadisin an daina aiki da shi wa kad kila innahu kana fi awal islam yustaraqu al-hurr fi ad-dayn wa alayhi humila bay'uhu sallallahu alaihi wasallama lisurraqi lisurraqin fi dayni da lisurraqin fi dayni ya ce wannan kuma an yi kiyasi ne akan abin da da a farkon musulunci ake shine mutum yana iya bautar da wanda yake bi bashi dan kana bin mutum bashi ya rasa yadda zai biya shi kenan sai ka kama shi ya je ta maka aiki har sai ya maka iya aikin kudin ka kamar yadda yake da idan ka je ka ci abinci a restaurant baka da kudi sai su rike ka kai ta musu wanke wanke tsawon wuni shine ka biya kudin kudin abincin da ka ci kenan ai ka zama dan wanke wanke ko kai ta shara kana kai mutane abinci to yace wa alaihi humila bai'u sallallahu alaihi wasallama li surraqin fi daini haka za a fassara wani mutum mai suna surraq da annabi sallallahu alaihi wasallama ya sai da shi saboda bashi da ake bin sa kissa tana cikin mushkilul athar na tahawi da sunan kubra na dara qutni da yake wasu malamai sun da'afa hadisin kaman al-imam al-baihaqi amma shekul albani ya hasana shi a cikin al-irwa wani mutum da ake bi bashi aka rasa da ya biya sai annabi ya ce wa zai siye shi da aka sai annabi ya biya da kudin ya ce wannan ya tafi da shi faslun ga wata gaba fi shuruti fin nikahi game da aure da shar'i mutum zai auri mace ta sanya mai shar'i shar'a a cikin aure iri uku ne kamar da malamai suka fara kamar da ibn mufli ya fara a cikin littafin shi akwai ma yalzamul wafa'u bi akwai sharadin da wajibi ne idan ka ɗauke shi sai ka cika shi ne disharaɗin da fihi manfa'atun lil mar'ati wala madarrata li ghairiha mata za ta ci moriyan wannan sharaɗin ko ba cutar da kowa ba an yi sharaɗin to wannan idan ta sa maka sharaɗi ka karɓa to dole ne ka cika ƙarƙashin ƙa'ida cewa mafi girman sharaɗin da kuka cika ya kamata ku cika shine wanda aka halasta muka aure da shi alal misali malamai suna buga misali da cewa mace ta yi maka sharaɗin cewa an ka aure ta ita fa za ta yi aiki ko ba za ta ban nan garin ba ko tana da gidanta da take zaune sai dai ka dinga zuwa nan wannan sharaɗin kaga za ta ci amfaninsa ko ba zai cutar da kai ba ko ba zai cutar da wata ‘yan uwata kishiyarta ba in kaga kana so a haka ka ansa to wajibi ne ka cika wannan sharaɗin ai kuma sharadin da la yalzamul wafa'u bihi ba za a cika ba la yalzamul wafa'u ba za a cika ba shine duk sharadin da zai zama fihi manfa'atun laha wa madarratun li ghayriha za ta ci moriyan sharadin kuma a garin sharadin za a cutar da wata ko wani kamar ta ma sharadin cewa to in ka aure ni za ka bani igiya auren matarka wancan da na ga dama an saki ta zan saki ta a za ta da ƴan uwa take ko kuma ka aure ni ba za ka dinga kwana da ni ba a wannan ma fitowa ga mijin ni ba zan iya maka hidima ba ko ka aure ni ba za ka dinga ba ni izinin fita ko ka hana zuwa anguwa ba sun daga ma zan fita in ka yadda ina da abokan harka maza za mu dinga tafiye-tafiye tare da su sakatarori na ne da 'yan jam'iyya in ka je kawo Roman leader kenan ko to duk wannan sharadan kaga akwai cutarwa eh a ba za a iya saboda akwai cutarwa akwai cutarwa ga mijin akwai cutarwa ma ga ita kanta matan ko da tana ganin manfa'a a zahiri to wannan ba a karɓa kuma ko da mutum ya karɓa to ba dole ya cika ba ba dole ya cika ba ta ce ba ta zauna da wata mata a gida ɗaya ba ko za ka saki matanka ita kai za ka aura ko ire-iren wannan wanda cutar da wasu bayi ne na Allah wannan ba za a karɓa ba wasu malamai sun hada da wannan hada cewa in ta ce ba za ta bar garinsu ta je garinku ba ka je aiki wani gari ko nysc ko an maka transfer da gane-gane irin na maza kara zuwa kai aure a ce kai ma'aikaci ne ko irin ma'aikata jami'an tsaro ana tura kai yola kawai sai ka je kai aure daga nan zaria ko bayan shekara uku sai kuma sake maka transfer sai ka ce ku zo ku tafi sai ta ce a ita wallahi ba ta san wannan ba kaga rikici ya zo sannan malamai sun yi magana akan yaya ake yi ma a samu sharaɗin yaushe ne idan an ambaci sharaɗin ya zama sharaɗi shin kawai kuna cikin firar soyayya ta kai muku daɗi ana chatin kawai kamar ta wannan alƙawarin a wannan shirme ne wannan wasa ne kawai na saurayi da budurwa yaushe ne zai zama sharaɗi in an ambace shi indal aqad sanda za a ba da siga ɗin na ce to an auren mishi wani da wance an auren mishi da ita a bisa sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ana faɗin sharɗa ko a ce da shirwa da shayarwa da tufatarwa da koya addini ko sai a ce kuma da kaza kuma sai a ambace shi a wajen saboda haka dole za a yi sharaɗin kaga sai waliyai sun sani kenan ba ba magana kawai shi da ita bane da za ka ga yanzu mata suna yawan irin wannan kilimin ɗin ce ai ya ce ba zai muni kishiya ba ibn qayyim din nan a cikin wani littafin shi igasul hafar yayi dandana sosai a wannan a wannan qadiyar kuma ya goye bayan mata yace duk abin da ka sa musu sharadi inde sharadin babu saban Allah a cikin sa to wajibi ne ka cika kuma wanda aka hana kai shine sharadin da ya saba wa Allah shine kamar sharadin cewa ba za ka sadu da ita ba wannan ya saba wa manufa aure ko sharadin ta ce ita sai dai wato ta dinga mu'amala da kai sanda ta ga dama ko ta ce dole sai ka shiga wata harka wadda ta saba wa shari'a kamar ta ce sai ka zama dan shan shisha tunda tana shan shisha ita ma misali to wannan ko ta ce sai dai ku dinga yin luwadi to kaga duk wannan sharadin sun saba wa shari'a ko to su ne kai ba za a karba ba amma sharadin ba kishiya to in ka karba to dole ka cika sharadin ba barin gari in ka karba dole ka cika ibnu kayyim haka ya fara cikin gasul hafar abin da ya taimaka tun farko kada karbi wani sharadi kawai kar a zo ana wani contemplative in ba ta son ka yadda kake kawai shi ke na haƙura kar ka sake wata soyayya ta saka ka zirma kanka musamman yanzu a wannan zamanin mace za ta iya maka dabarar da ma sai ka je ka sa hannu ma a takarda baka sai ta bace za ta je ta gama sa lauya ya mata draftin ɗin abin da take so ko ta riga ta sa hannu da komai sai kun zo kuna fira kun fira ta ce ce dan samun hannu a nan da Allah wani business ne nake so mu haɗa za ka ga akwai amana ko kawai ka daɓa hannu a je a saka sil ya ta ɓoye shi ba da sabon kuke taimakon suna yi wannan abin ba sai da rikici ta zo kawai ka ga ashe an riga an dabe mai kada hujja shi kenan kuma wanda za a kawo alkali duk abin da za ka yi sai dai alkali ya tausaya maka shi ma ciwon ɗan namiji na ɗan namiji ne ko ya ɗan tausaya maka dai ya ɗan ya ɗan neme da za a dai a rage a rage zafin cutarwar da aka maka ba za ka sake aure ba ko ta ce kamfanoninka ta mallake ko ta ce kaza duk suna yin wannan fa matan manyan yanzu jama'a duk suna yi Allah ya kyauta to wannan sune a takeice dai akwai kuma sharadin wanda yake na biyu kenan kuma ka ambata ko akwai kuma sharadin ma huwa batilun fi asli sharadin da ma can ba za a karba ba shine kaman sharadin auren mutu'a ita ce zan aure ki amma sati guda zan aure ki amma nazo course ne a nan zariya nan da wata uku da na gama shikenan aure ya kare zan aure ki ne har na gama NYC din nan ko su haɗu a low school a buhari ko sai su ce sun yi aure zuwa a gama wannan dama yan shi'a ne suke shi ko to wannan aure bai batun farko ko kuma a ta'aliq suna kawo wannan matsayin misali me a ta'aliq shine mutum ya zo mijin hajiya ne sai ya za a ɗaura mai yan shawara ce to shikenan na yadda da ɗaurin auren nan ya yi amma sai na je gida na gaya ma uwar gida in ta yadda aure ya yi in ba ta yadda ba jama'a ba zan iya ba to wannan ma aure bai yi ba kasan da kaje neman aure kaji namijin ya ce to shikenan aje sai an tambayi babata to ka zo gidan mata fa eh ka zo aure a gidan mata sai dai in kaga kana so ka ji ka gani to shikenan ba za a hana ka ba amma ka sa abin da bi baya to malam ya ci gaba da cewa wa fi sahihaini anhu inna ahqqa shuruti an tuwaffu mastahalaltum bihi al-furuja ya zo a cikin bukhari da muslim daga hadisin uqwatu dan amir al-juhani radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi kyan mafi dacewar sharuɗan da ya zama wajibi ku cika shine sharuɗan da kuka yi amfani da su aka halasta muku aure wa fihi ma aidan a cikin bukhari da muslim akwai la tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha kar da mace ta ce wa namiji ya saki yar uwarta mace litastafriga safahataha dan ita ta cika gidan ya zama da ita kare ake walitan walitankiha ko dan a aure ta fa inna ma laha ma qaddara laha tabar abinda Allah ya kaddara mata na zama da kishiya ba daidai bane wata tace za ta aure miji sai ka saki matarka wata riga ta aure shi tace ni bazan zauna da kai ba sai ka saki matarka saboda tana ganin tana da arziki ko tana da karama ko yana tsananin kaunarta ba daidai bane ba daidai bane wannan ma yana cikin Bukhari da Muslim daga hadisin Abu Huraira wafihi wafihi ma cikin Bukhari da Muslim har ila daga hadisin Abdullahi dan Amr dan As Allah ya kara masa yadda afwan hadisin Abu Huraira ila yau manzala sallallahu alaihi wasallam annahu naha an tashtarid almar'atu talaqa ukhtiha mace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mace tabbi ta nemi a saki yar uwarta mace wa fi musnad ahmada anhu har ila a cikin musnad imam ahmad dan hanbali daga abdullahi dan amr dan as Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahillu an tunkaha imra'atun bi talaqi ukhra baya halasta ya zama sanadiyar sakin wata ne za a auri wata wata ce wani mamiji sharaɗin ya dana aure ka shine sai ka saki wanci bai halasta haka malam yace fa tadammana hadha al-hukm wujub al-wafa'i bi shurut allati shuritat fil aqdi wannan yana nuna wajibcin a cika sharuɗan da aka ɗauka a wajen ɗaurin aure kamar da muka ambata mu kiyaye ɗaurin aure a wajen aqdi yace idza lam tatadamman taghyiran li hukmi Allah wa rasuli matakar a cikin haka babu canza wani hukunci na Allah da manzansa wa gadi tufika ala wujubil wafa'i bi ta'jilil mahari an kuma yi ittifaki akan cewa wajibi ne ai sauri a ainihin wato a a bayar da sadaki a bayar akan kari au ta'jilihi hakan an yi sharadin akan a jinkirta waddamin ko kuma a yi lamuni warrahan shi ma duka lamuni bihi wana zalika da ire-iren waɗannan wala adamil wafa'i bishtirati tarkil watsa'i waɗancan waɗancan sharuɗa idan aka aure mutum da su to za a karɓa ta ce zan aure ka amma da sharuɗin za ka biya sadakin nan next albashi kaga ta'ajil kenan zan aure ka amma na shaɗanta maka sadakina sai an yi kaka'a in an yi kaka'a za ka ba da 10% na abin da ka noma aga ta'ajil mai hamza ko shi ne nesantawa ta wannan da ya halasta hakanan wabbamin ko kuma zan aure ka amma da sharaɗin za ka aje min kaza a matsayin in juya ko za ka ba ni jinginar gona ko abin hawa kaza ne amfani da shi duk wannan yana ciki wanda kuma aka ce ba za a yi wafa'i ba shine ishtiratu a tarkil watsa'i ta ce ba za a dinga kwanciya da ita ba za a yi aure amma aure ne kawai sai dai kallo da salati babu kwanan ɗaki wal infaq ko ta ce sharaɗi shine ba za ka ci yadda ni ba zan ci da kaina tun maje namiji ya karɓi wannan kaga shara ta ce kai karɓi wannan saboda ya karɓi wulaƙanci kenan darajar shi shine wa bima anfaqu min amwalihim amma yanzu maza su suke ci ma ina wadda za ta ci da shi saboda solo ɗayanci solo ɗayanci ne zai da maza da rashin sanin daraja kai za ga mutane masu na ci da za a ce ga wata ta ce tana yi wanda za ta aura za ta ba shi abinci za ta ba shi gida ba ta bukata komai a wurinsa kafin la'asar sun cika inbox ɗinta da maganganu in gidanta ne ma sai ya cika sai an zo ana screening sai an dinga turo 'yan sanda suna buga tiya gas wal khuluwi min al mahari ko tace ayi aure babu sadaki shi ma ba a yadda ba wa nahu zalika da makamancin wannan wa khulifa fi shart al iqamati fi baladi zawjati haka nan malamai sun yi sabani game da sharadin da za ta ce zan aure ka amma dole sai dai ka dawo garinmu da zama ka je kasuwanci ne ko wani harka ta ganka ta ce to zan iya auren ka amma fa sharadi shine ba za ku koma garinku ba ka zo kenan wa shartu dari zauja wa sharti dari zauja ko kuma ta ce a gidana za ka zauna ban yadda ka je wani gida ba wa Allah ya tasarra alaiha ko ta ce ban yadda ka yi sadaka ba wala ya tazawwaja alaiha ko ban yadda ka ƙara aure ba fa'aujaba Ahmadu wa ghairuhu wa fa'a bihi Imam Ahmad ibn Hanbal a mazhabin sa yace in kai wannan sharadin dole ka cika shine wanda ma fihi manfa'atuha wala madarrata ala ghairiha wa mata lam yati bihi Imam Ahmad yake cewa duk sanda baka cika wannan alƙawarin ba falahal fasxu ta ga da mata ce to bata yadda ba aure sai dai a rabu inda Ahmada wa ikhtilifa fi ishtirat al-bikara wan nasab an yi saɓani game da sharaɗin cewa za ka same ni ya mace budurwa ko sharaɗin cewa sai dangantaka iri kaza wal jamal da sharaɗin kyau na halitta was salamatu min al uyubi da sharaɗin wato ya zama cewa babu wani aibi tare da ita allati yufsahu bihan nikahu wanda ake raba aure a sanadiyar waɗannan aibu ba wa hal yu'athiru adamuha fi fashihi haka zo aka samu babu wannan shin auren zai mutu ala a aqwalin akan maganganu guda uku wato ka san da ana yin aure ne ba irin yanzu bane ba sai an ga juna ba sai an yi kaza ba sai ta ce to sharadin shine in ka same ni ya budurwa zaka ƙara sadaki kaza ko in baka same ni ya budurwa ba kaza na'am eh la yusakhu biha ko la yusakhu biha nikah wasalamatu min ubil lati la yusaq biha na abda salama daga abubuwan da ba a raba aure dan su wal yu'athiru adamu ha fi faskihi shin wannan zai sa a raba auren ala salatu aqwalin zantuka uku al fasku inda adamin nasabi khassa za a raba auren a inda wato nasaba ce dalilin wato ta ce zan aure ka da sharadin in na gane dangantakar da ka faɗa min cewa su wani ne ƴan uwanka ko ƴan garinku in ba haka bane ban yadda ba sau ne auren yana ana aure don dangantaka to idan dangantaka ba ta yi mata ba za ta izi tana da fasko ko kyan halitta ko rashin wani aibi duk wannan yana iya zama shar'i wa haka shi ma namiji inda zai saka wannan shar'i wata dan mana hukumu sallallahu alaihi wasallam butlana shiratil talaqil mar'ati ukhtiha hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hukuncin da yayi ya hukunta cewa bai halasta mace ta ce sai an saki uwata sannan za ta yi aure da mijin da mijin wato wata mata din wa annahu la yajibul wafa'u bihi koda an yi haka ba sai ka cika ba zaka iya ka yaudare ta ka tace zan aure ka da sharadin ran da muka yi aure zaka saki wanci ciki shikenan ba ku a daura din sai ka kime maka ki sakin wancan fa in kila famal farqu baina hadha wa baina shirati Allah ya tazawwaja alaiha hatta sahatun hadha sai wani ya ce to a kun ce can da ya ce ta ce da aka ce za ka aure ni amma ba za ka ƙara aure ba aka ce a cika sharaɗin nan kuma da aka ce in ka aure ni za ka saki matarka aka ce kar a cika nisa ko aka ce wannan ba sai an cika ba za a iya kau da shi me yasa haka wa abtaltun shartar talaki talaki barra kuka ce wajen saki ba ku yarda da sharaɗin ba na eh shi ake magana sai a rabu eh idan mutum kun ga wannan an ce in tai maka sharadin ba za ka ƙara aure ba to wajibi ka cika wannan sharadin amma sharadin za ka saki matarka da kake aurenta aka ce ba za ka cika ba ba za ka cika sharadin ba to me bambanci sai suka ce alfarqu bainahuma anna fi sirati talaqiz zawjati min al-idrar biha wanda aka riga aka auro in aka ce a sa sharadin a saki ta an cutar da ita wa kasri kalbiha an yi breaking heart ɗinta wa kharabi baitiha an wulakanta gidanta da iyalinta wa shamatati a ada'iha kuma ta an maida ita abin dariya abin zagi a ce ƴar uwarki mace ta sa aka saki ki malai su fi shirati adami nikahiya amma wannan kaga bai ɗaya da sharaɗin kai aure ba tunda ba riga an yi ba wa nikahi gairiha wa qad farraqa an-nassu bainahuma nassi ya raba tsakankanin su fa qiyasu adima alal akhiri fasidun za mu kwana nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله